عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin da biyu ga watan ramadan shekara ta 1440 hijiriya wanda shine ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka a jiya mun tsaya a kan rubu'i a cikin suratu taha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sannan za mu dora akan aya ta gaba laqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
الله مدفكين ya ci gaba da yi mana bayani kamar yadda shi annabi musa alaihi salam da bayar da ansa dangane da wato tambayoyin da shi fir'auna ya masa ya tambaye shi waye ubangijinku ya kai musa to shine yake ta masa bayanin aikin shi ubangijin namu mana bayani kamar yadda muka faɗa wannan duk girman kan mutum da isansa duba girman kai irin na fir'auna an nuna masa cewa da ƙasa aka yi shi kuma can zai koma kuma a nan za a tashe shi don hisabi ran tashi alƙiyama wannan ƙasa annabi adam babanmu da ita aka halice shi da yunbu wanda in ya bushe a kwankwasa shi yana ƙara to da irin wannan aka halicci annabi adam amma da aka zo za a halicce shi sai da aka bi dukkan wani nau'i na ƙasa a duniya don ƙasa kala-kala ne akwai jar ƙasa akwai bakar ƙasa akwai farar ƙasa akwai brown kala akwai kaza akwai kaza duk duniya duk wani nau'i na ƙasa na duniya sai allah ya sa aka haɗa masa aka kwaba sai aka halicci annabi adam da shi wannan ƙasa don me don saboda wato zarrarsa duk inda suka je a duniya za su iya zama kar a ce ga yau dan adam in ya je wani guri a doron ƙasa da zai iya rayuwa a wurin ba duka ko'ina sai da aka ɗauki wani wato samfuri kamar yadda malaman tafsiri allah ya masa rahama suke faɗa to duk daidai abin da yake nuna mana dan adam ba kowa bane yanzu nan kana mutuwa da yadda ka kai da da kiba da lafiya da kyawun halitta ribewa za ka yi in ka ribe kuma ka zama ƙasa ka mutu ka rididdige a cikin ƙasa a cikin kabari يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ربنا من بعثنا من مرقدنا kai tun waye tashi da wannan bacci da muke wai kan cewa waye suna ganin kiyama su hada ma wa adar rahmanu wa sadaqal lalle wannan shine abin da Allah ya yi alkawari kuma lalle manzanni sun yi gaskiya imam ibn kathir a cikin tafsirinsa ya yi bayani ya kawo wani hadisi ya ce manzan Allah ya halarci wata jana'iza yayin da aka binne mamacin mutumin da ya mutu sai annabi ya ɗauki damka na ƙasa ya damki ƙasa a hannunsa ya zuba a cikin ƙabarin ya ce min haka laƙarako ya daɗa ɗauka ya daɗa watsawa ya ce wa fi hannu idukum ya daɗa damkar ƙasar ya daɗa zubawa ya ce wa min hannu idukum taratan ukra wa min ha nukhrijukum taratan ukra don Allah ya nuna shi annabi ya nuna mana zai karshen dan adam zai kasa shi da kuma gatan ka wala qad araynahu ayatina kullaha fakadzaba wa aba wannan ana mana bayani ne wato yadda fir'auna ya musanta Allah bayanun lil mawqif al juhudi alladhi waqafahu fir'auna min al hujaj wal mu'jizat ga hujjoji ga mu'jizoji da aka bashi amma ya karyata muka nuna masa ayoyin mu duka fakazzaba ya karyata wa aka ya duka a rana a ruɗe da ya musa ajiya a wurin wurin wahi ta shige da ta'addad ila wato ismail awwalu ma shi a shahadin na biyu kuma shine a ayatina idafa din na ayatina نحو قائمة المقام التعريف الأحدي في الشرع أبن ذا الشيء كنبي آياتنا المعهودة لموسى كن من نونا وفرعان أونا آيو يمو da suke wato wadda muka ba wa shi musa kai ayoyin da muka ba wa shi musa menene ayoyin sanda da kuma hannunsa ɗin nan da yake fitarwa ولقد أرينا فرعون حقيقة من نورا وفرعون بعينه لإذن آياتنا آيوين مدكا سقباكي لها تهنير النبي موسى آيوين تسكنوني على وحدانيتنا وقدرتنا وصدق نبينا موسى سنانوني أكمه لشكر الله ثم شوى النبي موسى أكيد nurihim min ayatin illa hi akbar min ukhtiha kuma Allah ce ba za mu nuna musu ta ayaba ba sai sun face sai mun nuna musu wacce tafi ta girma in an nuna musu wannan sun karyata sai a kawo musu wacce tafi ta amma duk da haka wallahi fir'auna bai gaskata ba wannan aya tana nuna mana wato juhud fir'auna wa dubiyanihi irin musantawa da fir'auna yake da girman kansa Allah ya karfafa zancen ya ce ya kawo lamul kasami walaqad ga ru'ya a rainahu a ru'yatul basariya mun nuna masa ya gani fa da idansa ayoyin nan namu fa kadzaba wa aba ya karyata dukkan abubuwan da za su yi nuni akan al-shumul wal ihtiyat wal ihata duk an nuna masa fa kadzaba ya karyata ko jinkiri bai bi malam ana nuna masa kawai ce ƙarya ne kawai saboda bai yadda ba faɗi bai yadda ya ce ya faɗi a gaban wato wannan al'umma tasa ba bai yadda ba shi fir'auna take ba wani bata lokaci kazzaba wa aba wannan lissafihi wa tahqiri sha'nihi ne wato ba wato ba karyatawar kadai fir'auna yi ba bayan ya karyata kuma sai ya nuna fa ba zai fa karba ba duk abin da za a kawo duk abin da za a kawo
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى bayan annabi Musa ya yi masa wannan kawai sai ya juya magana tage shi ya soke shi ya hada shi fada da mabiya kala sai ya ce da Musa a ita na li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa yanzu daman ka zo mana ne don ka ainihin wato fitar da mu daga garinmu ya kai musa ka duba yana magana kamar shi mabiyi ne mana yana so ya ɗauki hankalin mabiya wannan fa musan da ya zo zuwa ya yi don ya fitar da mu daga garinmu kuma matsafi ne yanzu ku zuba ido za ku yi ku kyale ɗan tsafi ya zo ya ɓace muku garinku ya kore ku a yanzu akwai wani ɗan garin da zai yadda wani bako ya zo kawai ya mai dabara ya mai sihiri ya kore shi daga garinsa ba wanda zai yadda fir'auna ya yi wannan ne don ya haɗa annabi musa faɗa da mutanensa ya yi masa wannan ala sabili tahdiji wal wa'id jan kunne kuma da nuna masa cewa fa lalle zai ɗau mataki ya musa aji'tana min al makani alladhi harabta ilai ka zo mana daga garin da gudowa kai ai mun ji labarin can garin ma gudowa kai yayi shine ka zo masa da waɗannan ka zo mana da waɗannan abubuwan dan ka zo ka nuna mana kai mana tsafi likai tukhrijana min ardina allati ishna fiha dan ka kore mu ka fitar da mu daga garin mu da muke rayuwa shine garin Masar بسبب ما أظهرته أمامنا من سهر و nam min sihir saboda abin da ka bayyana mana na ainihin wato sihiri so kake yi ka kore mu a garin mu fir'auna tsinan nan bawa yau ka duba abin da annabi ya taho da shi da ƙarfi da yaji ya mai da annabi matsafi ya mai da mu'jiza tsafi don me ya fitar da tasirin annabi musa a zukatan mabiyan shi fir'auna ne litukhrijna min ardina dan yasa su dauki mataki da za su kori annabi Musa tunda ya zo su ma ya fitar da su daga garin su wannan ma'anoni ma'anar wannan aya ta zo a ayoyi da yawa cikin alqur'ani qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun alim a wata ayar cewa yi wa manyan mutane suke gefen sa kai wannan fa mutum fa matsafi ne masani يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون yana so ne fa ya fitar da ku daga garin daga garin ku da sihirinsa me za ku yi umarni me za ku ce a yi da faɗin sa Allah qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakum bimu'minin sai annabin sai shi fir'auna ya daɗa ƙara wani jan kunnen kuma sai ce to falana a ciyannaka bi sihirin mislihi ka zo mana ne don ka kautar da mu ka raba mu da abinda ka same mu a kai ne wato wanda iyayenmu suke yi mu da iyayenmu muna kan wani abu kana so ka kautar da mu daman duk wanda ka ji yana kafa hujja da abin da iyayensa suka yi suke rayuwa kai to daman dan gargajiya ne wai sai mutum ya ce wai ai- wai wai ai da iyayensa wai da kakanninsa wai suna kan abu ya za a tashe shi akan wannan وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا yanzu ko da iyayen nan ɗauki kafa hujja a kansu ba su san komai ba sai ku ce wai za ku bi iyaye da kakanni wa ya ce maka rayuwar addini ana bin iyaye da kakanni ne ai ba gargajiya ake yi ba ana bin qur'ani ne ana bin hadisi ne zai iya yiwa iyaye da kakanni ba su bi qur'ani da hadisi ba sai a musu addu'a yanzu wanda ya tashi ya tarar da iyayensa da kakanninsa ba musulmi ba shi ma sai ya ce zai bi iyaye da kakanni ba a kafa hujja da cewa mun tarar da iyaye da kakanni mu haka muka saba ya ce to ka zo ne don ka kwace mana mulki wa takuna lakuma alkibriya'u fil ardi to wa ma nahnu lakuma bimu'minina to gaskiya ba za mu yi imani da ku ba kamar ya ari bakin mutanensa ne yake cewa to mu ba za mu yi imani da ku ba kuna so ku karbe mulki ko kun zo ku kwace mana mulki ko ya danganta tahdidin ya zuwa kansa yace to falana'tiyannaka qara'ata
na karanta falana'tiyannaka bi sihrin mislihi فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فلناتينك وانا جواب ني لقسم محذوف تقديرا زنچن والله لناتينك بسحر مثله والله sai mun zo maka da tsafi irin wannan tsafin da ka zo da shi kaga ya juyar da tunanin masu saurare cewa dai annan Musa dai matsafi ne ba ka yi tsafi ka zo da sanda ba ka mai da ita maciji ba ka fi da hannunka yana kyalkyali yana wuta yana haske ba kamar toci ba to shikenan wallahi sai mun zo maka da sihiri irin wannan kawai a saka rana faja'al bainana wa bainaka maw'idan sanya lokaci tsakanin mu da kai time da wuri la nukhlifuhu maw'id wannan maw'id zai iya zamantowa zamani kamar yadda can yace qala maw'idukum yawmu zinati wa an yushara an-nasu duha abin da yake nufi ka ayyana mana wani lokacin da zamu hadu to shi yasa annabi Musa din ya ba su ansa yace maw'idukum yawmu zina lokacin da ake so in saka ko to mu haɗu yau zina zai iya zama mawu'id ɗin ya zama wuri ne wancan mun ce zamani zai iya ɗaukan kuma wuri kenan bayyin lana makanan ma'luman na'rifuhu nahnu wa anta bayyana mana wani wuri kai ka zaɓa wuri sanannen wuri wadda mu mun sani kai ka sani mu za mu zo kamar yadda nan ya ce makanan suwa kaga sai amfani da makan kenan mau'id din imma an yakunu an yakuna zamanan zamani ne shi yasa aka ce yau zina a can ko kuma ya zamanto wuri ne shi yasa aka ce makanan suwa zai ya zamanto masdar ne kamar yadda ya ce la nukhlifuhu nahnu wala anta ba za mu saba ba da mu da kai almuwa'ada tusafu bil khulfi wa adamihi suka ce wa'adi wanda mu da kai ba za mu saba ba kaga wa'adi lokaci kenan la nukhlifu daga ikhlaf ne ikhlaf a larabci shine adamu injazil wa'adi ba za mu saba alkawari ba da mu da kai makanan suwa nan an ce suwa ibnu amir da asim da hamza su ne suke karanta makanan suwa kirar ibn amir da, da, da, da asim da hamza a kira'ar sauran malamai kuma makanan siwa da makanan suwa da makanan siwa duk ma'anarsu guda ɗaya asalinsa daga al'istiwa'u ne suwa siwa al'istiwa'u akan ce makanan suwa ko makanan sawa'u makanan suwa makanan sawa'u duk ɗaya ne daidai wa daida abinda ake nufi makanan adal makanan wasat kenan wurin da zai yi min daidai wurin da zai maka daidai suna gaya wa musa zaɓi wurin da ya dace da kai ya dace da mu shine makanan suwa ko makanan siwa in mun ɗauki wacce kira a nan fir'auna ya gaya wa annabi musa yana mai tsoratar da shi yana mai firgitar da shi ta hanyar ɗaga sauti a ji ita na li tukhrijana min ardika min ardina bi sihirka ya musa ashe ka zo mana da sihiri ne don ka kore mu daga garinmu ya kai musa wallahi lana'tiyannaka bi sihirin misla sihirika wallahi sai mun zo maka da tsafi irin naka ka sanya mana lokaci bainaka wa bainana wa bainaka mau'idan lil mubarah wal munazala wurin da za a gwabza ka zo da sihirin ka mu ma mu zo da namu ka ji fa ba fashi zai sihirin mu gayya zai yi fa amma yana ci a hadu la nukhlifuhu ba za mu saba alƙawari ba kai ma kuma ba za ka saba ba wannan wuri da wannan lokaci kuma ya zama wannan wuri da za a fafata wuri ne da ya zai zama makanan suwa mana gari wuri ne da yake tsakiyar gari a tsakiya ana so a wulakanta annabi Musa a ci mutuncinsa kenan yadda kowa da kowa zai zo amma Allah ba zai ba su dama ba duk lokacin da aka yi niyyar a ci mutunci mai mutunci Allah yana kare masa mutunci duk wanda duk lokacin da aka shirya za a tozarta wani alhali yana da daraja a wajen Allah Allah yakan kiyaye shi ya kare masa darajarsa da kimarsa to ka bi a hankali da cin mutuncin mutane da wulakanta su sharri kage gaba ka shirya wata musiba ta yadda dan uwanka zai tozarta ka yi tafi ka ji daɗi idan dan gatan Allah ne kai zaka wulakanta wallahi to an gama yi wa Musa duk wani makirci ka zo maza maza a haɗu idan ka lura da wannan aya za ka lura za ka ga kamar cewa lallai wato fir'auna dukkan wani dangi na samun nasara da cin galaba akan wannan jayayya da tattaunawa da za a yi kamar fir'auna ya gama tarawa gani yake yana da ƙarfi kawai ka zo duk abin da kake da shi na sihiri ka zo da shi mu ma za mu zo da namu a zaɓuri kai ma za ka zaɓuri wai saboda tsabar ma ya rena wa annabi musa wai wai annabi musa shi zai ma zaɓuri kamar yanzu za ka yi kokawa ne da wani ka tabbata ka fi ƙarfinsa sai ka ce zaɓi inda za mu yi kokawar duk inda ko cikin yashi ko kan tsandauri ko ina ma kawai ka san a zuciyarka za ka ɗaga shi ne ka buga kawai da haka aka cewa annabi Musa ya ma zaɓi wuri shi yasa ya ce da shi falana'tiyannaka bi sihirin mithlihi ya bar wa Musa ikhtiyarul maw'id wurin da ya dace da shi da lokacin da ya dace da shi kuma ya mai sharadi karka yadda ka saba mu ma ba za mu saba ba la nukhlifuhu na an wala anta kuma a cikin tsakiyar gari don kowa ya zo ya gani kar ma a je a yi taron da wani bai zai gani ba kai yanzu in fir'auna bai da garantin cewa zai ci nasara a wannan faɗan zai ce a tsakiyar gari har ma zai ba da dama wa nan musa ya zaɓi lokacin da ya dace ƙur'ani ya ba mu labari cewa duk wannan challenge shine tahaddi da fir'auna ya yi wa musa alayhi salam annan musa ya karɓa ya ce ba komi ya ce ƙala mawa'idukum yau mu zinati قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
ga Musa ya fara magana kala ya ce mau'idukum wannan wuri ko wannan lokaci inda za a haɗu a yi wannan mubaraza a yi fito na fito yau zina me yawmuz zina ranar zina rana ado ranar kwalliya amma abin da ake nufi da ita wato rana ce da su a al'adarsu a wancan lokacin suna caɓa kwalliya da ado kuma sai su haɗu kowa ya wanka ya ƙure a daka ba wai da ranar sallah ba ce yau zina ce kawai ranar kwalliya ranar ado a yi wanka a ƙure a daka kowa da maza da mata a haɗu kuma wuri guda sun mai da rana kamar ranar idi ne a gare su wasu malaman suka ce a ai ba wata rana bane yau zina din a wajen su ranar ashura ce ranar goma ga muharram ita ce yau zina ranar ashura wasu ka ce a ita ce ranar nairuz musa dai ya gaya masa ku shirya kaga shi ma annabi musa yana da garanti ya san allah zai wulakanta fir'auna ya tirsasa shi a ƙasa sai yi dabara ya ce bari mu zaɓi ranar da ake haɗuwa in suna tsammanin ina tsoro ne to bari in zaɓi rana da kowa da kowa ɗan garin yana yin wanka ya kwalliya a zo a haɗu fir'auna ya zo nima in zo duk matsafan su masu zo jama'a ina so ku lura da wani abu guda kullum idan mutum ya rike gaskiya to yana dogaro ne ga Allah kuma yana neman taimako da agajin Allah ta'ala a cikin duk abin da ya sa a gaba ka duba malam yadda annabi Musa yake magana with full confidence yana da garanti kai yanzu inda ba in annabi Musa yana jin tsoron za a kada shi shi ma zai zaɓi wannan ranar to abu ne haɗu ƙaƙa sara ƙaƙa shi fir'auna yana ganin shi ne da galaba shi ma annabi Musa yana ganin ya gama ma cinyewa kawai to shi yasa ake so ka ji ko idan ka tanadi gaskiya to kakka ji tsoron kowa wallahi duk surutun da za su yi duk kulle-kullen da za su yi duk taron da za su yi duk abin da za a yi in sun ga dama su tara daga nan har zuwa Nijar a haɗu a baka dama ka yi jawabi wallahi kai ne da nasara mai gaskiya malam baya gizo baya ɗaras a zuciyarsa akan gaskiyar da yake kai ka faɗa kawai ka bar wa Allah shi zai ɗauki nauyin zartarwa yanzu nan duk abin da annabi Musa ya zo da shi na gaskiya an ƙaryata shi a gaban mutane an nuna ba daidai yake ba mai ƙarshe dai an ce shi ma matsafi ne shi da ya zo yaƙi da faɗa da tsafi amma a ƙarfi da yaji an yi amfani da ƙarfin gwamnati da ƙarfin mulki an ce matsafi ne kuma an ce za a ƙure shi kai da an ƙure annan musa ai da za su masa wulaƙanci ai sun shirya wulaƙanci na rashin mutunci to kula duk wani mai mulki da kake gani ko wani wanda yake da wani abu a hannunsa lokacin da ya ga wani yana kokarin taba masa mulkinsa ko wani abu makamancin wannan wallahi al'azim ina gaya muku babu abin da ba zai yi ba dan ya kare mulkinsa da sarautarsa kulle-kulle da makirci nawa ne suna neman kujerar aka tura aka kashe su nawa ne yanzu ba gashi ba masu neman kujerar ba sawo kuma amma suna yawo da jami'an tsaro saboda zai iya yiwa su je su yi kwance-kwance su buge ka sai dab da zaɓe su je su kwantar da kai shikenan an gama da kai akwai wanda yana kokarin ya hau yana nema ya hau yana ga yana jama'a tura aka aka kashe shi da daddare suka yanka shi wallahi an gama zancensa aka gama zaman makoki zancensa ya kare kawai aka yayyage fastocinsa da an lillika fastoci ana ganin shi ke da hop suka tura aka kashe shi ba dai sai kana da rai za ka yi ba kuma me kisan kai ne ka ɗauki kisan kai wani abu su sun ɗauki wani abu ne akan wannan mulkin don su kashe mutum su kashe mutane masu zubar wala ba wani abu bane nawa suka sa aka kakkashe nawa suka sa aka bubbinne inda za su samu wannan kujerar e kasar zuciya ce ta bala'i fir'auna nawa ya kashe nawa ya wulakantar nawa ya tozartar yanzu wannan annabin Allah ne inda ba dan Allah ya taimake shi yana da nisan kwana da tsawon rai ba da karfin hujja ba da tuntunin fir'auna ya gama da annabi Musa amma ina muku albishir tunda fir'auna da karfin mulkinsa ya gagara karya annabi musa to kada wani mai mulki ya taba tunanin cewa yana da mulki ko sarautar da zai iya karya gaskiya na'am malami mai wa'azi mai karantarwa zaka iya sa a kashe shi wannan ba wani abu bane an kakkashe da yawa annabawa ma an kakkashe su wannan is normal is common zaka iya sa a kashe shi zaka iya sa a daure shi zaka iya sa kaza zaka iya ba abin da ba za ka iya yi ba tunda kana da dama yanzu a hannunka amma ya kamata ka sani lokacin da ka sa aka kashe shi to lokacin ka kara masa ɗaukaka ka kara masa matsayi kuma gaskiyar da yake faɗa ka fito da ita fili ba haka aka yi malam jafar ba Allah masa rahama yana cikin ganiyarsa ta da'awa wallahi Allah ya masa rahama yana cikin tsakiyar ganiyarsa wallahi ana gugurmayar an shirya abubuwa na da'awa malam suka tura aka kashe shi wallahi wallahi ma kirci ne kullawa aka yi a ƙasan nan aka je aka shi malam jafar a masallaci aka je aka harbe shi aka kashe shi amma yanzu da bayan malam jafar ya mutu da awar ta mutu ba ta mutu ba dubun dubata na malam jafar Allah ji kan Sheikh Albani na Zaria shi kan makaranta ma guda ya bude abna'u Sheikh Ja'far yasa ƴaƴan Sheikh Ja'far duk yaron da yake wannan makarantar sunansa Ja'far tun daga aka shi Malam Ja'far suna nan yanzu haka a Zaria suna karatu Allah ji kan Malam Albani sai gashi shi ma din ya hau layi irin yanda aka yi wa Malam Ja'far din shi ma dai hakan dai aka zo a kashe shi yana da manufa ya shirya a duk Najeriya iya sani na shirin abu on ground a bayan ƙasa malam albani shi kadai shine malam wanda shi kadai ya tinkari university wallahi ni da shi ya je ya nuna mun guri yace malam abdullah wannan gurin university za mu fara gina a nan gurin yace tuntunin na fara rubuce rubuce ka san ni dan boko ne nace kwarai kuwa yace tuntunin mun fara shirye shirye ga makaranta beni hawa nawa ya shirya wa da'awa ya tsara abubuwa shi ma din da aka zo aka me aka kashe shi amma abin tambaya bayan an kashe shek albani da'awar ta tsaya je ka ga ɗaliban malam albani kai ka ce gurin albani bai mutu ba ya gina ɗalibai masu ƙoƙari allah musu albarka karatun da yake ba abin da aka daina makarantar ana yi shek jafar rahimahullahu ta'ala gurin da ya tafi ya bari sai yanzu ma ya haɓaka sama da yana rayu gaskiyar tana nan yanzu an saka malam jafar a talabishin kana ganin kai ka ce yana rayu in an sa shi a sunna tv kai ka ce yanzu ya karatun nan in an sa shi a ina ne kai kace yana cikin kabari ana ta mafarkin alheri a gare shi wanda ya kashe shi kuma yana cikin bakin ciki kashe malami ko sa a harbe malami ko a yanka malami ko a sace malami ko a wani abu malami wannan ba shi ke tseda da awar da yake tafa da ita ba ko yana da soja ko bai da soja ko yana da dan sanda ko bai da dan sanda ko yana da mai bashi tsaro ko bai da mai bashi tsaro yana da Allah Allah shine mai bawa wanda yake kan gaskiya kariya wanda kuma ya samu kariyar Allah ya gama samun komai wallahi wannan abin na zahiri ne kuke gani na Allah shi ya fi komai a kwanciyarsa Allah yana kare shi a tafiyarsa Allah yana kare shi a maganarsa Allah yana kare shi a motsinsa Allah yana kare shi nawa ake shiryawa Allah ya hamɓarar ya zubar baka sani ba ma kana kwanci Allah ya maka aiki mutane nawa aka yi ta kashewa bayan Allah na kwarai waɗanda suna kan gaskiya a nan ina so ku lura ku duba ƙarfin mulkin fir'auna amma ku duba yanzu duk wannan bayanin da ake fa mutum biyu ne suke bugawa da shi a lokacin duk duniya ba wani mai sarauta da mulki da ya kai fir'auna shi fa cewa yake yana kashewa yana rayawa amma yau ka duba annabi Musa shi kare kuma annabi Musa nan ka tuna jiya muka karanta da kai a gidan fir'auna fa ya tashi yanzu ka manta gashi nan a goyo an haife shi an sa shi a akwati wannan din nan ne fa gashi an kawo shi ana neman waye za ta shayar da shi shi din ne dai wai yanzu har ya girma kaga ya zo saboda ya rike gaskiya yana tunkaran mai mulkin da yake yafi kowa girman kai saboda mai saboda yana da gaskiya a bakinsa haka aka yi ta bugawa to ya ce fir'auna ya ce a sa lokaci annabi musa ya ce ya zaɓi yau zina ranar wannan taro ranar caɓa kwalliya da ado a zo a haɗu a zo a buga imam al-kashaf wannan imam zamakshari a cikin littafinsa na tafsirin al-kashaf ya ce ai abin da ya sa annan musa ya zaɓi wannan ranar li yakuna ulu kalimatullah so yake yi bayan ya buge fir'auna da hujja kuma Allah ya sa kalmarsa ta ɗaukaka ka san me saƙon zai isa kowa da kowa zai ga an karya fir'auna an rusa shi an tursasa shi saboda annan musa yana da garanti akan gaskiya yake haka ake so in kana kan gaskiya ka ji a ranka wallahi tallahi akan gaskiya kake inda Allah ne ya ce kai baka tsoron kowa baka tsoron komai to ya ce a zaɓi wannan rana ne don ya ɗaukaka kalmar Allah ta yaɗu cikin ƙauyuka da birane baƙi sun zo sannan kuma a karya kafirci duk da su ma 'yan taron kafirai ne zuhukul batil ala ru'usil ashhad وفي المجمع الخاص للتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق أقبل متاني don wanda yake dan kwaɗayin ya bi gaskiya niyyarsa ta bin gaskiyan ta daɗa samun ƙarfi sannan kuma maɓarnata su su wulakanta su tozarta kuma zance zai yada a ƙasar masar gaba ɗaya a ce wai wai wai ai wai mutum ya zo wai an ce annabi ne da ɗan uwansa musa ai an zo an yi da shi da fir'auna da shi ɗan uwansa haruna ai an zo an yi ai fir'auna bai kai da abin nan ba fir'aunan nan fa yana musu azaba yana musu bala'i ya hana ma a kira Allah ce dai a ce shine Allah yau ga wani yaron gidansa zai karya shi yasa nake gaya maka bawan Allah wallahi tallahi ka daina yadda mulki yana rudarka kana wuce gona da iri duk wanda kaga saboda yana da mulki yana kama karya to kai murmushi da dariya na tausaya masa nan gaba kaɗan wallahi sai ya karye wallahi duk ɗan kama karya da ya samu dama yake abin da ya ga dama ka ba shi lokaci in na ga dama zan yi ta buga muku misali daga nan har asuba na a cikin ƙasar nan kawai waɗanda sun nuna su ne kuma Allah ya yi maganinsu ba abin da ba su nuna ba ala mustawal federal ko kuma ala mustawal wilaya jiha ko federal ko jiha ɗaiɗaiku ku wasu jami'an gwamnati ne wasu kaki ne da su suka ce za su yi faɗa da gaskiya za su cutar da mutane wasu rawani ne da su suka yi amfani da rawaninsu don su illata addini su karya masu kira akan gaskiya wasu 'yan siyasa ne suka yi amfani da kujerarsu ta siyasa suka faɗi maganganu na gatsalima addini da cin mutuncin musulunci da masu kira akan gaskiya Allah ya nuna musu kaskancinsu da tozartarsu ala ru'usil ashad a gaban mutane kyauta ba tare da bata lokaci ba suka zamanto khabaru kana labarin su ya shuɗe ya wuce kamar ba a taɓa yin su ba kamar an yi ruwa an ɗauke suna nan bila adadin ban kira sunan kowa ba kuma duk wanda ya zargu da shi nake wallahi fatawalla fir'aun فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى shikenan bayan Musa ya gaya masa wannan kawai sai Fir'auna ya juya juyi irin na mulki juyawa irin na sarauta juyawa irin na isa fa jama'a kaidahu ya hada dukkan kaidinsa da makircinsa komai makamansa na yaƙi da gaskiya makamansa na illata annabi Musa da illata addini ya gama hada komai sun ma'ata kai da hudun nan malaman tafsiri suka ce ai daga cikin kaidin nasa ai gayya yayi ya je nemo matsafa duk wani kwararren matsafi a ƙasar nan sai ai mai gayya ai masa alƙawarin wasu maƙudan kuɗi kuma a ce yana ma cikin ya zama ɗan fada fir'auna ma kibaru saharatihi manya-manya ba 'yan kuci kuma ba 'yan ƙananan matsafa ba kattin arnan bokaye su ya tara wanda duk suke mamlakarsa sun ma'ata ya zo da su fil maw'idil muhaddad a lokacin da aka iyakance na'am ya cika alkawari fir'auna shi ma bai saba ba wannan ranar dai ya zo ba dan komai ba ya zo da mugun nufi dan ya tinkari annabi Musa ya illata shi daga nan za mu ga cewa ayoyin nan da alaran ma ya karanta mana sun kawo mana bayani bi uslubin baligh uslubi mai kyau irin yadda muhawara ta kasance tsakanin shi annabi Musa da Haruna a da da da da Fir'auna to yanzu ma din za ta kawo mana wato yaya abin ya kasance ga matsafa sun zo ga annabi Musa ya zo yaya Musa ya tinkari wannan azalimi shin ya nuna wani abu ko ko ya bar al'amarinsa ga Allah ne tabaraka wa ta'ala to sai surar ta zo tana kawo mana labarin Musa da matsafa a can farko yanzu da muka gama an yi mana magana akan Musa da Fir'auna ko to yanzu kuma zancen zai dawo tsakanin Musa da matsafa kuma a ƙarshe za ku ga cewa waɗannan matsafan da Fir'auna ya gayyato su sun sallama sun yi imani sun bi Musa din sun bi Allah arama mi faru qala lahum موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب na'am na'am وقد خاب من افترى to ga matsafa an hada su kawai sai annabi Musa ya fara addressing din su kafin ma Fir'auna ya magana wallahi malam da mu'jiza irin ta annabta da karfin hujja kullun sai ya fuskanci matsafan nan yace kai qala lahum Musa wailakum abin da ya fara ga musu ce kai tanku la taftaru ala Allah kadhiba kar ku yadda ku kirkiri alƙarya wa Allah kaga me ya nuna musu Allah Allah kar ku matsafa ne kar ku yi wa Allah ƙarya kun san tsafi ƙarya ne so kada ku yi wa Allah ƙarya la taftaru ala Allah kadiban fa yushitakum bi azab sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da ku da azaba shine fa yushitakum أهلككم الله تعالى وأبادكم بعذاب عظيم من عنده kaga tukunne fara nuna musu in kuka yadda kuka zo da abin da yake ba daidai bane akwai azabar Allah a kanku kar ku ji tsoron fir'auna ku ji tsoron Allah kuna da Allah mahalicci mutanen nan sun yi shiru suna kallonsa fir'auna ya yi shiru ya kimtsa shi kam a tunaninsa yau ranar tozarta da wulakantar musa ya zo fir'auna bai san cewa bai san cewa musa zai gaya musu wannan azab magana ba wailakum kaitanku لا تفتروا على الله كذبا kada ku yi wa Allah ƙarya fa yushitakum bi adab a ƙira'ar um, habs daga asim fa yushitakum bi kasri ya la bi dhammi ya wa kasr alha yushitakum sauran makaranta sun karanta da yi wa ya'un fata kenan zai zama fayas hata fayas hata kum ko fayus hita kum kenan min ashatar ruba'i kenan wannan lugar najd da tamim kenan fayus hita kum fayas hata kum najd da tamim larabawa ne me ake nufi ubangiji zai halakar da ku da azaba wa kad khaba man iftara kuma duk wanda ya kirkiri ƙarya to ya tabe ya jefa musu wannan magana khaba wa khasira kullu man qala ala Allah qawlan batilan la haqiqata la duk wanda ya gaya wa Allah zance badili wanda zancen bai da haƙiƙa kuma wannan baɗilin fir'auna shine na farkon makaryata al-muftarin al-khasirin yana sane danna mai wannan bakar magana dan ya san shine fa kowa ƙarya tun da shi yace shi Allah ne hasararre to ku ku kiyaye kada ku bi layi irin na fir'auna amma ba bai kira sunan fir'aunan ba zance yanka masa ko kuma kar ku yi masa da'a fa yushitakum bi azab Allah zai muku azaba kenan za ka tattauna da mutum kullum ka nuna masa Allah ka nuna mai in ya fandare ba kai ya fandarewa ba in ya bin gaskiya Allah ya bi kai ka gama aikinka mai gama ya gama to ya me ya faru malam
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى kawai sai suka kama jayayya a tsakaninsu to kun gani ko gaskiya fa wannan mutumin abin da fa ya zo da shi gaskiya ne a'a mu gaskiya mu tsaya mu yi aikin mu ai fir'auna ya ce mu na kusa da shi ne za mu samu kaza a'a wannan maganar sa fa gaskiya ba matsafi bane wannan fa dan aiki ne daga Allah ne mana suka yi ta jayayya a tsakanin su wa asarrun najwa in an ce annajawa a larabci ana nufin almusarra fil hadis yin zance na kus kus kus kus a ɓoye magana ana dan kuskustawa shi kansa fir'auna bai san me suke faɗa ba Allah ne yake hakaito mana tunda ya ga abun ya ce ga sunan suna suna abin nan ko da gozo za a kawo tsafi a kare annabi Musa bayan ya gaya musu wannan magana sai aka ce to a dan dakata bari mu dan yi shawara tukunna suka fara shawara daga nan aka karya su malam bayan sun ji nasihar annabi Musa bayan sun ji bayanin da annabi Musa ya musu cewa idan ba su bi gaskiya ba Allah zai halakar da su matukar sun ci gaba da tafiya akan batar su malam sai aka samu sabani abu na farko da Allah ya fara taimakon annabi Musa akan mutanen nan sai ya raba tsakanin su na'am duk al'ummar da take tafiya a tare idan ana so a karya ta to akan jefa sabani a cikinta ya kamata ku fahimci wannan abu wallahi da zarar sun ga kun haɗa kai kuna tafiya tiryam tiryam tiryam tiryam tiryam to kun zama threat kun zama ban tsoro kai wannan jama'ar in suka yi ƙarfi za su yi kaza to sai a shiga ta hanyar siyasa a raba tsakaninku ta hanyar abun duniya a raba tsakaninku ta hanyar almajiranku a raba tsakaninku kun yi ƙarfin da za ku iya juya ƙasar amma idan an bar ku za ku ɓararwa da wasu wasu bukatunsu don haka bari abu din yadda za a yi a keta tsakaninku to kuma ku gane wannan a kowace tafiya ne wallahi in gaya maka gaskiya kowace tafiya ne in dai kun haɗa kai to sai an sai an cuso muku wani a cikinku da sunan naku ne yana tare da ku ya zo baza ku gashi yana makale da ku ya yi ta kawo muku wasu ra'ayyukan da za su raba kanku munafiki kenan kuma ba a cin nasara akan mutane irin nasarar da ake ci a kansu idan an raba tsakaninsu gashi nan dai a fili kuna gani an yi ƙarfi an yi fawa an yi kaza an yi kaza aka zo aka shiga abin da bai kai ya kawo ba ba akan aya ba ba akan hadisi ba ba akan aqida ba ba akan tauhidi ba ba akan komai ba akan wani abu daban aka zo aka raba mu aka sa muka yi ta faɗa muka yi ta zagin junanmu wadda da muna yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da muna biya wa kanmu kuɗi in za mu je wa'azi da muna ba wa yan uwanmu taimako mutum zai je wa'azi bai ba abin da zai bar wa iyali dan uwansa ya biya mai amma aka zo aka haɗa mu faɗa faɗan da ta kai ga aka hana ni na yi maka sallama kana ɗan uwana musulmi a ce kan na ma sallama kuma idan na yi maka sallama nan ji nake kamar daga national an gano ni na ma sallama za a zo a kama ni haka ne mana haka ne ko da kana so sai ka ji ba za ka iya yi ba saboda an ce karka yi aka caccanja abubuwa na ibada wanda da ana yin su kowa an yi wa'azi an faɗa cewa a rinka yin kaza a yi kaza a yi kaza an jawo aya an jawo hadisi an ce wanda baya yi kafiri ne wanda baya dan bid'a ne wanda baya daga baya kuma aka zo aka caccanja aka ce kaza a daina yi saboda waɗannan suna kaza kaza a daina yi saboda waɗannan suna kaza duka wannan abin da nake gaya muku ba a cikin nasi bane ba qur'ani bane ba hadisi bane ba a littafi bane tsabar ra'ayi ne kurin waza zauna suna shan shayi su tsara abin su ce ga yanda za a yi kuma dole a bi to an ci nasara akan mu ko a gidanka yau kai da matarka da 'ya'yanka kuka haɗa kai ko billahi azimu sai an samu wani mara mutunci cikin kannanka ya zo ya jefo maka wata musiba da za ta raba ka da kai da matanka da 'ya'yanka ba a bari saboda in kun haɗu kun yi ƙarfi akwai matsala fa akwai damuwa yanzu ba ga kasashen musulmi a duniya ba ka duba kasashen musulmi a duniya yanzu duba kasar saudiya duba kasar yaman musulmi musulmi bodarsa daya yaƙi ake yau shekara nawa barin wuta ko a azumin nan sai da aka sako bama bamai aka danna duba ƙasar qatar qatar duk musulmi ne duba ƙasar saudiya fada ake kamar me yahudawa sun yi aiki duba ƙasar misra ba ta shiri da ƙasar kaza ba ta shiri da ƙasar kaza duba ƙasar libya a cikinsu aka sa musu yaƙi da bala'i duba ƙasar sudan yanzu ƙasar wuta take ta kamawa fada fada fada wannan su ya su a kansu an hana su samu nutsuwa da kwanciyar hankali duba kasar kuwait duba kasar iraki da kuwait da iraki boda ne a haɗe suke amma kuwait karamar ƙasa ce kuwait allah mata arziki arziki na mai duk inda kaga dan Kuwait ba za ka alama talauci a tattare shi ba ko kasar aka nuna ka san wannan kasar Allah ya yarda da ita a duniya dai kam amma aka hada su fada suka yi ta fada tsakaninsu da iraki duk musulmi ne gaba daya iraki musulmi kuwait musulmi karka tuna zubar da jinin da aka yi duba kasar siriya duba yadda ake barin jini na dan adam a kasar siriya ana kashe mutane an cakuɗa abuwa a haɗa faɗa tsakanin saudiya da toki dubi ƙasar taki fa ƙasar fa turkiya fa akwai lokacin da shekaru a tarihi daula ta turkiya ta rike ƙasar saudiya ma gaba ɗaya har yanzu akwai gine-gine na turkiya a ƙasar saudiya har yanzu amma wani abu na siyasa an shigar da siyasa an raba su yahudawan suna can suna zaune su duniya ce a gabansu da haka karanta ta suke yi suna kallon inda ake yi kaza to sai su gaya za su dankwafe wannan abu don kada kowa ya zama yana zaman lafiya sai su yanzu ka taba jin ana yaƙi a amerika ba su da yawa ne ka taba jin an ce a cikin amerika su su suna yaƙi to ingila fa to ba za ka ji ba su suke haɗa faɗan daman a duniya su jefa ku cikin rikici su ƙera makamai ku saya su samu riba su kuma su kwanta in an yi fada ku je gudun hijira ku kama hotel a kasashen su samu kuɗi ku saci kasashe ku saci kuɗi a kasashen ku ku kai musu ku ajiye a bankunan su yanzu da ake magana a nan Najeriya janar Muhammadu Buhari ya zo ya hana sata kada ai sata kada ai sata an rufe account din mutane da yawa yan Najeriya da suka je suka ajiye kuɗi a America a ina ne sau nawa yana zuwa America sau nawa yana zuwa ingila sau nawa yana zuwa ana zama akan teburi su da kansu sun tabbatar cewa lalle akwai yan ƙasar ka barayi na fitar hankali sun saci kuɗi na hauka kuma an nuna masa an gaya masa ga kuɗi kaza kuɗi kaza kuɗin ƙasar ku ne wai fa su suke cewa suna demokradiyya suna hana sata ko ko ba ka ba amma duk barawon da ya saci kuɗi a duniya can yake kaiwa su ajiye masa ka ji rashin mutunci in ya sata sai kai musu ajiye bankunan su zai waya rich sun samu kuɗi kuma idan ka kai kuɗin nan baka isa ka kwashe su ba duk wanda ya je kai kuɗi America magana ya kwashe kuɗin nan gaba ɗaya tafi da su zancen ka ya kare babu wannan sai dai a san wani abu da za a yi amma magana a kwashe musu kuɗi daga ƙasa sun shiga suna juyawa a kwashe a fita da su salin alin ba zai yi ba yanzu kuɗaɗen da aka sata na Najeriya idan za a bayar da su sauran ƙasashe ma da suka ce za su bayar da ka'ida ne su ne za su faɗi ya za a yi da kuɗin ka duba fa a saci kuɗin ƙasar ku a kai can ƙasar in an zo za a bayar sai su ce to ga abin da suke so a yi da kuɗin kuɗin fa ya tabbata naku ne fa so duniya da kake ganin ta mala a cike take da munafurci kuma masu gaskiya su ne casualties su ake nema a halakar su ake nema a kashe su ake nema a hana su motsi ina muku magana ne akan lallai haɗuwar kai nasara ne rabuwar kai kishiyar nasara ne yanzu waɗannan matsafan na fir'auna annabi musa ya samu nasara a kansu ne ta samun wato rabuwar da suka yi ba su haɗa kansu ba sai aka samu fara samun jayayya aka samu crack aka yi crackin tsakaninsu aka samu tsagewa to daga nan musa ya fara samun ƙarfi gobe za mu je mai faru insha Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh